إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير لهدي 29 ga watan Rabi'ul Awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da ranar 15 ga watan November shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 93 cikin jerin giyar darussa daga littafin Alfiyatul Hadith ta Imam Al-Hafiz Abu Al-Fadl Abdurrahim ibn Al-Husayn Al-Iraqi rahmatullahi alaihi zamu tashi a inda malam yake fada a cikin babu ma'arifati sikati wa du'afa a lambar baiti na 981 da yake cewa wa ma'adha fannushu haqqun wa laqad ahsana yahya fi jawabihi wa sad li an yakunu khusama ali ahab min kauni khasmil mustafa id lam adhub wa rubbama rudda kalamul jarihi كالنسئي في أحمد بن صالح فربما كان لجرح مخرج غطى عليه السخط حين يحرج to dama ya fara mana magana akan ma'rifatu thiqat wa du'afa yadda ake gane wato masu rauni da waɗanda suke masu ƙarfi a cikin riwaya daga cikin mazaji wanda wannan shine aiki mafi girma da muhimmanci da gaske ayyukan da malaman hadisi suke a inda yake cewa wa'ana bi ilmi al-jarh wa ta'dili fa innahu al-mirqatu lit-tafsil bayna as-sahihi was-saqim wahdhari min gharadin fal-jarh ayyu khatari mun karanta wannan baitocin guda biyu yace wa'ana ka bada muhimmanci bi ilmi al-jarh wa ta'dili da ilmin jarh da ta'dil fa innahu domin shi al-mirqatu ko al-marqatu littafsili shine tsani ko shine matattakala da za a hau don iya tantance baina sahihi was saqimi tsakanin hadisi mai inganci da mai rauni wahzari sannan kuma ka kiyayi min gharadin nufatar mutane da wata manufa ta daban ta sharri wajen suka su faljarhu ayyu khatari wato ko kuma ayya khatari ana iya karantawa ayyu da ayya yace kaga sukan mutane abu ne mai matukar haɗari in baka da in baka da gaskiya akai yace wa ma'aza to amma duk da wannan haɗarin da ke ciki kasancewar jarwata yana da haɗari fannusu yin nasiha a cikin addini yin nasiha ga Allah yin nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yin nasiha ga addinin musulunci haqqun wannan aiki ne na wajibi za a samu lada akan shi idan mutum ya nufaci aikin alkhairi a kansa haƙƙun gaskiya ne an taɓa tambaya limamu ahmad ibn hanbal cewa akwai wani mutum mai suna abu turab an nakashi shi ne ya ce ma ahmad ibn hanbal ya kake giba ya kake giba mutane matattabun nas don me kake cewa wane bai da kirki wane ka a karɓa wane kaza sai Ahmad dan Hanbali ya ce mishi waika waika kai canka hadhihi nasihatun wa laysat ghiba wannan nasiha ce ba giba ba al-imamu abin nan al-khatib al-baghdadi ya fitar da wannan magana a cikin al-kifayatu fi ilmin riwaya da isnadi tabbatacce zuwa ga al-imamu Ahmad ibn Hanbal sannan kuma sai ya ja mishi aya yace wa qulil haqqu min rabbikum ku faɗi gaskiya ta zo daga ubangijin ku haka wajibi ne ga malami yi wannan aiki na bayani ba zai kyamaci hakan ba saboda tsoron kada ya giba kuma malamai sukan fitar da nassoshi daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka nuna hakan na faruwa a aikace kamar alal misali faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa a cikin hadisi sananne bi'isa akhul ashira wanda yana cikin bukhari da muslim a cikin al-bukhari da muslim ya kawo wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama daga hadisin aisha radiyallahu anha da kuma wajen ta'adili kaga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tar da wani a wajen addalawa kuma aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ila yau kamar yadda Bukhari da Muslim suka fitar a cikin kitabu Fadail Sahaba na Imam Bukhari da yake cewa game da Abdullahi dan Umar inna Abdullahi rajulun salihun lalle Abdullahi mutumin kirki ne da hadisai da yawa a bangare guda biyu bangaren ta'adili da bangaren tajrihi waɗanda za a iya istishhadi da su don su nuna cewa lalle hakan yana faruwa a aikace to don haka sai aka aka yi istisna'in wannan aiki daga giba-giba ta ɗaukan laifin mutane da ambatan shi alhalin ba nan alimamun nawawi ya yi magana akan haka a cikin littafin shi sharhin sayan muslim a cikin juz'i na sha shida can ƙarshe kenan haka al'iz ibn abdulsalam ya yi faɗi wannan magana shi ma a cikin littafin shi kawaidul ahkam a inda yake cewa yake cewa alqadhu fi riwati wajibun lima fihi min daf'i ithbati shar'i bi qawli man la yajuzu ithbatu shar'i bi yace magana akan mazaje wajibi ne domin hana yiwuwar a tabbatar da wani abu a cikin shari'a amma kuma ta hanyar maganar da mutumin da bai cancanta a tabbatar da shari'a da maganarsa ba dole a tunkuɗe kar ya zama an bar wasu waɗanda matsayinsu bai kai a karɓi shari'a daga hannunsu ba a ji kuma ana karɓa daga hannunsu ina fata mun gane wannan ya ce don haka wannan wajibi ne don haka ya zama a aiki ne da yake wajibi akan duk wani malami da ya san wannan ilimin to ya tsaya ya tattauna shi bisa buƙatuwa ga abin da aka samu kuma in muka bi tarihin zamun nan ilimi za mu ga cewa a bayan wucewan karni na farko na sahabbai an samu mazaje da dama cikin tabi'ai tun daga nan suka fara magana akan mazaje tun daga wannan zamanin har zuwa kana iya kace har zuwa zamanin su ibn hajar idan ka bi tarihi zaka ga babu lafi a takaici mu ambaci mu ambaci wasu daga cikin mazajen tunda mahallin ambatansa da ne alal misali kamar da al-Imam zahabi in ka koma littafin shi mai suna zikru man yu'tamadu qawluhu fil jarh wa ta'dil ya koro dabakoki a tattakaice daga zamanin tabi'ai waɗanda suka yi magana akan mazaje tun daga irin su al-Imam Sha'abi Muhammad ibn Sirin yace duk da yake dai a zamanin tabi'ai akwai karancin wannan maganganu saboda mafiyan malaman da ke rayuwa a lokacin sahabbai ne sauran kuma tabi'an mafiyan su mutanen kirki ne dan kadan ne waɗanda ba na kirkin ba bayan wannan karni aka shiga karni na biyu aka samu wato karnin abin nan a wasu tattabi'i na kenan ba kibar din ba to anan sai abin ya fara karuwa da daidai karewan asar tabi'ina kamar shekara ta ɗari da hamsin bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga nan aka sake samu ci gaba da haka kamar abu hanifa a wannan zamani yana daga cikin da suka fara magana akan mazaje haka al'amash yayi magana akan mazaje haka shu'uba wanda yana daga cikin da suka shahara akan haka haka imam malik duk waɗannan sun rayu a wannan lokacin ne daga na bayan su kuma irin su hishamu da dastuwa'i su auza'i su al-imamu as-sauri hammadu dan salama su lais ibn sa'd sai kuma dabaka bayan su sune zahabi yace irin su ibn mubarak da hushaim da irin su abu ishaq al-fazari na bayan su kuma irin su ibn ulayya da waqi'a sai kuma ya ce baya ga wannan kuma sai aka samu wasu manyan malamai waɗanda suka zauna zaman dirshan don yin wannan aikin mutum biyu da suka fi shahara a wannan zamanin su ne yahya ibn sa'id al-qattan da kuma abdurrahman ibn mahdi waɗanda yake cewa faman jarahahu la yakadu yandamilu jurhu wanda duk suka soke shi su biyun nan to da wuya ga wannan suka tashi ta warke wa man wasaqahu fa huwa al-maqbul yace in ku suka amince da mutum za ga ana karɓar shi ya ce wa mani talafa fihi wa zalika qalilun ujtuhida fi amrihi in ko waɗannan limaman guda biyu suka sabani to sai dai a ijtihadi bayan su aka samu kaman al-Imam Shafi'i da Yazid ibn Harun da Abu Dawud da Tayalisi da Abdurrazzaq da da, da Al-Firyabi da Abu Asim an-Nabil sai kuma dabaka bayan su sune dabakan malaman su Imam al-Bukhari irin su Humaydi su Al-Qanabi su Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam su Yahya ibn Yahya an-Naisaburi sai kuma daga nan kuma sai aka fara rubuta littattafai waɗanda aka sannafa su dan su bayanin masu nagarta da marasa nagarta daga cikin wanda suka fara yin wannan aikin Yahya ibn Ma'in ana mashi tambayoyi yana amsawa ana rubutawa sai kuma ɗabakar sa Ahmad ibn Hanbal da shi ma maganganun shi wanda suna daga cikin maganganu mafiya adalci akan mazaje daga nan kuma sai ɗabakan su a Muhammad ibn Sa'ad abin nan mai at-tabaqat kenan da na bayan su kuma sai irin su Abu Khaisama Zuhair ibn Harbin da kuma abin nan irin su Abu Ja'far an-Nufayli sai kuma zamanin ko ɗabakar su Ali ibn al-Madini babban malamin nan da su Muhammad ibn Abdullah ibn Numayr sai kuma ɗabakar sa Abubakar ibn Abi Shayba daga nan sai Ubaidullah ibn Umar al-Qawariri sai kuma ɗabaka ta ƙasa da waɗannan waɗanda su ma su magana kan mazaje sai sa ga dan Rawiya da Abu Ja'far Muhammad ibn Ammar al-Mawsili da da kuma da kuma wato Ahmad ibn Saleh al-Misri sai na bayan su kuma irin su ishaq al-kausaj da darimi da az-zuhali da bukhari da al-ijli mai fiqat sai kuma na bayan su su abu zur'a da abu hatim da muslim da abu daud sai wanda suka biyo bayan waɗannan akwai irin su abdurrahman ibn khirashin da ire-iren su abu abubakar ibn abi asim da muhammad ibn waddah al-qurtubi kenan da irin su abubakar al-bazzar da irin su muhammad ibn usman ibn abi shaiba na bayan su kuma akwai irin su abubakar al-firyabi da al-imam an-nasa'i da abu ya'ala da ibn khuzaima da ibn jarir da ad-dulabi da abu aruba sai kuma tabakar take kasa da waɗannan ibn abi hatimin abu talib al-baghdadi wani malamin daru kutani su ibn uquda da da makamantansu na kasa da su sai irin su ibn hibbana al-busti al-imam tabarani ibn ali al-jurzani mai littafin al-kamil wanda littafi ne mai muhimmanci kwarai da gaske baya ga su kuma aka sake samun wasu irin su abu hayyan abu sheikh al-ismaili al-imam ad-darqutni sai zahabi yake cewa wabihi khutima ma'rifatul ilal shine karke amma kuma a bayan shi aka sake samu wasu malamai har ila suka yi aiki mai muhimmanci irin su ibnu manda su abu abdullahi al-hakim su abu nasarin al-kalabazi da makamantansu sai kuma irin su abdul gani ibnu sa'id da da da da abubakar ibnu mardawiya da tammamu ar-razi a bayan su kuma sai irin su ibnu abil fawaris da abubakar al-barqani da khalaf ibnu muhammad al-wasiti ana nan ana nan aka zo zamanin su a al-khallal da da abu ya'ala al-khalili da kuma zamanin bayan waɗannan sune na ibn abdul barri da ibn hazmin da baihaqi da khatib sai kuma zamanin su a sheikhul islam al-ansari da da abul walid al-baji mutumin andalus din nan da kuma abin nan a mutane irin su shuja ibn faris az-zuhli sai kuma dabakar al-qadi iyad da limamu silafi as-silafi da ibn asakir da ibn bashkawal ibn bashkwal sai kuma dabakar abdul haqq al-ishbili da ibn al-jawzi da abul qasim as-suhaili daga nan kuma sai dabakar abdul gani al-maqdisi mai al-kamal fi rijal shi da abubakar al-hazim sai kuma tsabakar su ibnu nukta da da da da ibnu najjar da makamantansu sai kuma tsabakar su albirzali da ibnu salahi da abu shama da ibnu sabuni daga nan kuma sai zamanin su ad-dimyati da ibnu daqiq al-eid to baya ga waɗannan kuma sai aka samu su al-imam al-mizzi su ibnu taymiya su zahabi su ibnu sayyidin nasi sai da as-sakhawi ya kawo wannan wurin a cikin sharhin sai yake cewa fi akharina min kulli tabaqa da wasu malamai da yawa ko ta dabaka an kana so kaga sunayen su da dama sai ka koma kaman tarkatul hufazi ta zahabi yace sai yake cewa minhum fi shuyukhi shuyukhina al-musannifu daga cikin su a cikin malaman malaman mu akwai mai littafin nan shine al-iraqi kenan thumma tilmizuhu sannan sai ɗalibinsa shekuna ibn hajirin kenan ya ce wa faƙa fi zalika ala jami'i man adrakahu ibn hajirin ya tsallake ya fi ƙarfin ya jagoranci ya zama ya sha gaban kowa a cikin malaman zamaninsa watu yalbisatu ba'adahu kuma aka nannada tabarma jarhu wa ta'dil bayan shi illa liman sha Allah sai kuma wanda Allah ya so sai wanda Allah ya so kuma daga baya wanda Allah ya ba su irin su suyuti su su sakawi din da makamantansu yace wa khatama Allahu lana bi khair Allah ya sa mu gama lafiya fa addalu wa jarrahu wa wahanu wa sahahu wa lam yahabu aban wala ibnan wala akhan suka addala suka jarraha suka inganta suka raunata ba sa shayin uba ko da ko dan uwa hatta inna ibn al-madini su'ila an abihi fa qala salu anhu ghairi an tambayi ibnu madini akan baban shi ce ku tambayi dai wani fa adu suka ƙara maimaitawa fa taraka thumma rafa rasahu fa qala huwa ad-dinu innahu da'ifun da aka matsa mai ce to gaskiya babana ba shi da inganci wannan magana tana cikin tafin al-majruhin na ibnu na ibnu hibbana yace wa kana wakil ibn al-jarrah li kauni walidihi kana ala baitil mali yuqrinu ma'ahu idha rawa anhu wakil ya kasance saboda baban shi yana aiki a hukumar tara haraji idan zai riwaya daga baban sai ya sai ya gwama shi da wani bai an so shi shi kadai yana cikin su'alatul ajri ajri na Abu Dawud haka wa qala Abu Dawud sahibu sunan inna ibni Abdullahi kazzab abdullahi kazzab duk da yake akwai maganganu akan wannan mas'ala da taujihi da aka mata a wurare mabambanta ba a karbe ta a haka ba yace haka nan wa nahuhu qawlu zahabi fi waladihi abi huraira zahabi na da dame suna abu huraira da ya tarjama sa a cikin mujam tasbishu da kuma kamar da ibnu hajar ya kawo cikin adrul kamina yace zahabi yace innahu hafizal qur'ana dan nan nawa yayi hadda alqur'ani thumma tashaghala anhu sannan ya shagaltu da duniya da neman kuɗi da neman abinci da shirme ya ce hata na siyahu har ya manta ɗan shi yake ba da labari a kan Allah ka tsare mu ya ce wa ƙala ibn abi unaisa kama fi muqaddimati muslimin la ta'khudhu an akhi yace kar ku ansa daga dan uwana yana nufin yahaya wanda aka ba da labarin cewa magayyaci ne to haka dai aka yi ta wannan aiki babu tsoro babu kama hannun yaro duk da yake alimamu zahabi a cikin littafinsa tarihul islam ya ambaci wata magana yake cewa da ya yana tarihin wani mutum mai suna dawud ibn ali ibn abdullahi ibn abbas kakansu abu ja'far al-mansur yake cewa wannan a tarjamarsa mutumin yana da rauni amma da aka tambaye ya dan ma'inu sai bai iya magana karara ya faɗa ba ya ce to abin da ya faru shine saboda akwai mutane cikin sarakuna da iyayensu da mutanen gidansu waɗanda aka kau da kai daga yin magana a kansu ya ce haufan mina saifi wa dar saboda tsoron takobi tsoron kisa ba kowa zai iya yin fito na fito da su ba yake cewa wa ma za la hadha fi kulli dawlatin qa'ima a kowace gwamnati a kowane zamani ana samun irin wannan yanayi akwai magana da ba ta faɗuwa mutum saboda tsoron rayuwar shi da makomarsa ba kowa ke iyawa ba yace yasiful mu'arrikhu mahasinaha wa yughdi an masawiha sai ka ji malamin tarihi yana ambatan alheran wannan gwamnati ya kauda kai akan matsalolinta hadha idza kana za dinin wa khairin idan ma mutumin kirki ne kenan fa in kana maddahan mudahinan idan ko ya zama san kira ne wanda yake dan abiri ma shakida lam yaltafit ila alwara baya mata ka tsantsan zai faɗi duk abin da ya ga dama yace rubbama bal rubbama akhraja masawil kabiri wa hannatihi fi hay'atil madhi wal makarim wal azama fala hawla wala quwwata illa billah ko kuma ya ma juye magana kamar yadda ya faɗa game da alkazuruni alkazuruni wani malamin tarihi ne wanda yake cikin rundunar hulaku hulaku a tattari din nan in ka je inda yake ba wa hulaku da ƙarshe ce hula kuma ya musulunta yana na cikin tarihin islam na zahabi da ya zo ya ce to ya ce to malamin da ke bin irin wannan sarki me zai faɗa da ba irin wannan ba ya dole ya faɗi son zuciya Allah shi kyauta to wannan kenan dai a takeice kwarai da gaske to sai mu je inda yake cewa walaqad ahsana yahya fi jawabihi haqiqa al-imamu yahya ibn sa'id al-qattan ahsana ya kyautata fi jawabihi a wajen amsa sa da ya baiwa Abubakar ibn Khallad sanda ya tambaye shi yake ce ma yake ce mishi Allah gafarta malam amma takhsha an yakuna haula alladhina tarakta hadithahum khusama aka inda Allah yawmal qiyama Allah shi gafarta malam kai yanzu nan kace ka aka ba hadisin wane ka aka ba hadisin wane baka tsoron waɗannan su maka su yi jayayya da kai ranar alkiyama a gaban Allah game da cewa ka ci mutuncin su ko ka ki hadisan su sai ya ce mishi wasad ya faɗi magana sadidiya ya faɗi magana wata ke fi hal qasdu shine wasad yace li an yakunu khusama ali ahab ya ce ranar alkiyama a ce waɗannan mutanen su zama abokan jayayyata ya fiye mini sauƙi min an min kauni khasmil mustafa fiye da a ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama al mustafa zababben nan na Allah a ce shine abokin husumata idlam azub gara su su ce me yasa ka ba hadisan mu da ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa ka zuba hadisan waɗannan a cikin hadisai na wanne mai sauki yace to gare ya rigima da waɗannan a gaban Allah yana ganin zai iya samun sauki wannan magana ita ma tana cikin muqaddima ta al-kamil fi du'a fa rijal magana ce shahararriya da kudi yaushe ake ambatanta daga Yahya ibn Sa'id al-Qattan dan haka kamar yadda aka bada labari har ila yau a cikin kitabul majruhin min al-muhaddithin na ibnu hibbana da kuma tarihu bagdad na al-imam al-khadir bagdadi yake bada labarin cewa wani mutum ya ga yayi mafarki daidai lokacin da ya haibunu ma'inin ya rasu sai yi mafarki ya ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun taru kamar suna jiran jana'iza ranan da ya haya ya rasu sai ya ce ya rasulallah lima jama'atun huna me kuke me kuka taru anan sai annabi nuna mashi gidan Yahaya ya ce ji'itu wa ashabi li usalli ala hadha ar-rajul fa innahu kana yadhubbu al-kadhiba al-hadisi kuma shi Yahaya kun manta a Makka ma ya rasu ko mintuna aka ce ma annashin da aka mishi ma jana'iza a Madina kai ana ba da labarin cewa banu hashimin ne suke aje da shi suna cewa shi ne annashin da aka manzo Allah sallallahu alaihi jana'iza wallahu alam aka ji wani aka ji wani wata wani hatifi wani murya wanda ba a san kowaye ba tana tafiya tana cewa hadha man kana yadhubbu ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama haka aka mishi wannan mafarkin sannan kuma daga baya har ila yau aka sake ganin ya haya dan ma'inu a mafarki aka ce mishi ma fa'alallahu bika yaya Allah ya da kai sai ce ghafara li wa atani wa wahabani Allah ya gafarta mini ya mini kyauta ya mini kaza ya mini kaza wazawwazani salasa mi'ati hura'in an bana yan aljanna mata guda 300 yace wa adkhalani alaihi marratayn su biyu ma ana kai ni gaba Allah ina yin gaisuwa wannan duk mafarki ne fa mu istinasi ne yake da su ba wai za a je a ta neman sadaka da su bane ko mun gane to haka to haka dai malamai suke ta waɗannan maganganu duk da yake an samu wasu waɗanda suka yi zantuttuka suka soki malamai akai waɗanda ba muhallin a ta tattauna akan maganganun su bane an mai musu da martani da dama za ka ibn daqiqa a cikin wancan zafin nashi yayi maganganu akan su haka shi kanshi as-sakhawi a cikin wannan sharhi nashi wallahu alam to shine da yake cewa li an yakunu khusama'i khusama ali ahab min an min kauni khasmi al-mustafa idlam adhba idan ban kare hadisansa ba idan ban kare hadisansa ba da haka duk za a ci gaba da yin nasiha da magana akan mazaje waɗanda suke yan bid'a waɗanda suke masu kawo barna a cikin addini ana tona asirinsu waɗanda suke ba sa yin aiki da karatu yadda ya kamata ko mugaffalai ko fasikai ko wanda ilimin su bai kai ba sa da tasahulanci a wajen tasnifi ko a wajen bada shaida ko a wajen ainihin karantawa duk akan yi magana akan su ilhaƙan da waɗannan na riwaya ya ce wa rubbama rudda kalamil jarihi wani lokaci ana tunkuɗe maganan aljarih wanda yake yin jarhu komin girmansa malami ne limami akan tunkuɗe maganarsa idan aka gane cewa ba ta da inganci kamar yadda al'imamu shafi'i alal misali ala jalalatihi wa imamatihi yana da wata magana da malamai ba sa karɓa game da ibrahim ibn muhammad ibn abi yahya wanda shi abin nan shafi yakan ce wannan mutumi amintacce ne amma daga cikin ma malaman shafiya kamar annawawi da ya sai yake cewa lam yuwathiqhu ghayru in banda shafi'i babu wanda ya amince da wannan malamin yace yace wa huwa dha'ifun bi ittifaqil muhaddithina amma dukkanin malamai suna cewa mai rauni ne haka nawawi ya fada cikin dafan shi tahdhibul asma'i wal lughat haka ya fada yace amma duk malamai sun hadu akan raunin shi aka yi ta kokarin a kawo shafi'i uzuri cewa ko dai ya san shi ne kafin ya kware ko kuma bai ga matsala game da shi ba da makamantansu to haka kuma sai kawo misali anan yake cewa kan nasa'i kaman al-imamun nasa'i sahibu sunan Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali an-Nasa'i babban malamin nan ɗaya daga cikin ashabul kutubu sita yar shekara ta 303 shine na ƙarshen rasuwa gabaki ɗaya a cikin su yayi magana fi Ahmad ibn Salih game da Ahmad ibn Salih Abu Ja'far al-Misri Ahmad ibn Salih al-Misri wanda aka fi da suna Ibn Tabari to wannan mutumin al-Imam an-Nasa'i ya mishi jarhi mummunan jarhi da yake cewa laisa bi fiqatin wala ma'munin tarakahu Muhammad ibnu Yahya wa ramahu Yahya bil kadhibi haka ya fada magana cikin tafin tahdhibul tahdhibul kamal na al-Mizzi da mizanu al-i'tidal da tafin ad-du'afa wal matrukin shi Imam Nasa'i Nasa'i yayin wannan mugun magana akan shi tare da cewa Bukhari ma ya fitar da hadisin sa to da haka sai malamai suka ce a'a a wani wajen yake cewa Ahmad ibnu Salih kadhabun mutafalsifun sai aka ce wannan magana tashi kamar da abu ya alal khalil yake fada yake cewa wannan mutumi fa min man atqanal min at min man ittafaqa al-huffaz ala anna kalamahu fi fihi tahamul malamai gabaki daya kamar da ke cikin zafin al-irshad na khalili yace malamai sun hada kan cewa wannan magana ta nasa'i ba daidai bace haka zahabi shi kuma yake cewa a cikin mizan innahu aza nafsahu bi kalamihi fihi nasa'i ya cutar da kansa Allah ya gafarta mishi wannan magana dai akan shi bai cutar da malamin ba ya cutar da kansa ne babu shakka malami ne mai inganci yana da hadisai a cikin bukhari ma bukhari ya fi hadisi daga gunshi kuma da bukhari aka tambaye shi game da shi yake cewa innahu thiqatun saduqun ma ra'aitu ahadan yatakallamu fihi bi hujja haka haka bukhari ya faɗa abin nan game da shi sorry khatib ya faɗa game da shi a cikin tarihu Baghdad haka al-Imam al-Ijli ya wasaka shi abinda malamai suka haka haka Abu Hatim abinda malamai suka faɗa game da game da matsalar shi ne shi wannan malami ya kasance baya karban dalibi a makarantarsa sai hatta sai mutum biyu sun zo sun ba da shaida akan cewa sun san shi to shi Imam Nasa'i da ya zo kasar Misra bai san wannan ka'idar bane ko yaya aka yi ko kuma kwadayin hadisi ya kosa ya je ya ji hadisi kawai sai ya taho makarantar babu kowa to dai to kuma malamin mutum ne mai fushi da ya daga ido ya ganshi a cikin aji ya ce kai kuma wane ne ya ce ni ne wane wane wane waye kawo ka nan ya ce a kan wakan labawan da ya kace tashi ka fita ya mai kace-kace ya kore shi to sai wannan ya zama wahsha ya zama rashin fahimta tsakankanin su kuma wannan dan adanci ne baya da ka iya da mutum akai to da nasai ya fita shine sai je ya nemi littattafan malaman ya dinga lalaban ina kurakure suke a cikin hadisan shi mun gani ya laluba ya laluba ya samu to shine sai bai waɗannan maganganu akai ya mishi maganganu masu ɗaci waɗannan to amma malamai ba su karɓa ba abin mamaki kuma akwai kuma wani wanda ya mana sai irin haka shi kuma da ya kaunace shi sai bai da mishi hakan ba shine abin nan mai sunan shi ibnu miskin nasai na riwaya daga gare shi a cikin a cikin sunan ɗinsa amma sai dai kaji ya ce haddasana wane wane sai ce a ya ba da hadisin wa ana asma'u an karanta mashi baya cewa haddasana amma shi wannan sai ya zama jininsu bai haɗu ba bayan wannan abin kasan in jinin ku ya haɗu da mutum ko kun yi rigima za ku shirya to amma in dama abin bai zo ɗaya ba ta yi dukansu masu fushi ne ko kuma kowa ya ga cewa ya fi ƙarfin a mashi wannan wulakancin ɗabi'a ce ta dan adam dai baka rasa mutane da shi to shine wannan abin shiga tsakankanin su saboda ya kore shi kamar yadda ibnu adi ya bada labari a cikin alkamil yace an faɗa mini cewa samitu muhammad ibnu haruna ya qulu innahu hadara majlisahu fataradahu minhu fahamalahu dhalika ala takallumi fihi haka yake cikin zafin ibnu adi wallahu ala to wasu malamai kuma suka bashi uzuri suka ce a ba haka bane abin da ya faru shine nasa'i ya ji haushin wannan malami ne akan kasancewar shi ya kasance malami ne mai boye ilimi domin baya baya ga wannan shaida kuma sai ka biya akwai school fees a makarantar shi yace to shi sa nasa'i ya ga cewa wannan abin da yake fa mummuna ne wajibi ne ya magana akan shi wannan uzuri ne mai rauni kwarai da gaske Allah shi kyauta to wani abin mamaki kuma shi kanshi Ahmad ibn Salih din shi ma ya taba yi ma wani irin wannan shine harmala har mala babban ɗalibin makata imamu shafi din nan ahmad ibnu salih ya taɓa mishi irin haka har suka zama suna wa juna aiken munanan maganganu dukansu a misra suka rayu kamar yadda ibnu adi yake faɗa shi ma a kan shi yake cewa ai innahu tahamala ala harmalata ya yi ma harmala irin wannan abu na da ya ɗauki littafin harmala yana dubawa to har ya zama ma cewa idan sabon ɗalibi ya zo garin misra idan ka zo makaranta ahmad ibn salih in ya tambaye ka ka san harmala ya ce eh ka ji majalis zai ce to ba zan baka hadisi ba ka je can ya karasa maka har baki sun ta shiga wannan faɗan ba su sani ba Allah shi kyauta wannan dai dan adalci ne baka raba mutane da shi suna su ma da sauki ko yawwa ta yanzu sai aka kai police station ma a kulle ka akan irin wannan fa rubbama kana li jarhin makhraj wa rubbama kana li jarhin makhraj ghatta alayhi as-sukht yace wata wani lokaci kuma fa rubbama yana iya yiwa kana li jarhin makhraj ya zama wato sukar da aka yi tana da mafita tana da mafita wanda za a kawar da ita ba suka ce za ta raunatar da mutumin ba ghatta alaihi sukht amma sai ya zama wato an samu mummunan tunani ya rufe wannan abu abin bai kai a sukan da har za a yadda mutum ba amma tunda akwai haushi da damuwa to sai kawai a hada da wannan haushin sai a soki mutum akai abin bai kai na suka ba ko mun gani abin bai kai na suka ba amma kawai sai a soki mutum akai alal misali kawai ce yana fara gige mun shi wannan bai kai a ce a yana sa hadisa mutum ba ko kuma a ce mutumin da za a gan shi nan sun jero da matan shi ko kuma mutumin da zaka ganshi mutumin da zaka ganshi ya taho kawai yana sharraki akan hanya misali ko da abun ba mai ba abun khilaful aula ne amma dai bai kai a ce an ki hadisin shi ba to sai a hada da haushin da ake ji sai a ki karba gabta alaihi as-sukhdu hina yahraju a lokacin da wato yake cikin haraj yake cikin abin nan saboda babu wanda yake da isma to abinda dai aka dace shine malamai biyu ba sa haduwa ko kuma a ce malam musulunci ba sa haduwa akan sukar wani mutumin kirki ko ranata wani mutumin ko addala wani mutumin banza ba sa haduwa akan haka idan ka koma littafin jami'u bayanin ilmi wa fadlihi na ibnu abdul barri annamari rahmatullahi alaihi sai da yi babi musamman akan babi da ke bayani akan wato kalamul muta'aridina ba'dihim fi ba'd bayani akan maganganun da malamai suka yi akan junansu ya kawo misalai ya magana ya magana akai haka Imam Zahabi yana yawan kawo irin maganganu a cikin Sharh Alamin Nubala in ya ambaci rigingimu tsakankanin malamai in an tuna a baya mun tattauna akan wannan a can baya insha Allah kuma da maltafin Ibn Abdul Bari yana daga cikin tafan da zamu karanta insha Allah a ɗaya daga cikin azuzuwan mu na makarantar nan ko dai na Juma'a ko wannan na Asabar yana da muhimmanci kwarai da gaske za mu karanta shi mun za mu ji bayanin dalla-dalla to sannan akwai waɗansu malamai kuma da suka shahara da wasu matsaloli yana da kin su ma a san su in an zo kan tantafan su akwai ibnu khirash ibnu khirash malami ne amma kamar yadda zahabi ya ambata yana da matsala ta shi'anci da rafdu don haka idan ya zo magana akan mutanen sham to sai ka ga baya musu sauki ibnu hajar ya ambaci wannan a cikin mizanin da itidal a haka haka a baya ga shi akwai a aka san shi shi kuma shine shine shine shine wancan al'ijli shi kuma yana da dan matsala ta nasibanci shi ma in yazo shi kuma yazo kan mutanen iraki to shi ma baya musu da sauki mutanen ƙasar kufa eh juzjani yes zakumullahu khairan juzjani al-juzjani go na'am juzjani yana da wannan matsala a cikin littafin shi mun karanta a ajin juma'a ko to da haka irin waɗannan ana so ka san su dan ka san me matsalar su me yasa suke yin haka wallahu almusta'an to sai mu je gaba da malai yake cewa ma'rifatu man ikhtalata min thiqati sanin bayani akan waɗanda suka rude cikin thiqat waɗanda ƙarshen rayuwarsu suka samu wani khalal game da riwayes wato mutum ya zama hankalinsa ya gushe ko tsarinsa ya lalace ko ya samu gurɓacewar baki harshe saboda tsufa ko saboda abin nan rashin lafiya ko wani abu makamanci haka wani bakin shi yakan rikice ya samu shanyewar ɓangaren jiki wani kuma hatsarin mota ko hatsarin wani abin hawa ko wani ciwo ko ya kurmance wani kuma daga mutuwar ɗansa ko matarsa ko wani wanda yake ƙauna wani in an mushi satan dukiya kamar yadda ya faru da wani malami al-mas'udi mas'udi abdurrahman ibn abdullahi ibn utbat ibn mas'ud kamar yadda yake cikin al-iktibat bi ma'rifati man rumiya bin al-ikhtilat da alkawakibin nayyirat fi manistar tsamilar riwatu fiqat duk sun kawo labarin cewa da aka mai sata mummuna sata aka mashi daga nan ya rikice ko kuma wanda littafin shi za su lalace kamar yadda ya faru da ya faru da wannan kenan ibnu lahi'a ko ibn lahiya abin da ya faru da shi kenan da littafan shi suka suka suka suka kone aka yi mishi gobara shi kenan haka ibn mulakkin shi ma ibn mulakkin anan baya baya malamin su ibn hajar sirajuddin abu hafs umar ibn ali ibn mulakkin yana cikin zairu tazkiyatul hufazi shi ma gobara aka yi a makarantar shi tafan shi da kone gaba ɗaya daga nan ya sururuce shi daga nan mutuwa mai daga nan bai wuce wata shida a rayuwa ba gaba ɗaya hankalin shi tashi kuma za ka yi fahimtar wannan irin yanzu wata rana da aka sace mu wata kwamfuta wallahi tallahi na fi sati na kwanta bacci ko zan jina mafarkinta kai ba kwamfuta ba ma ina da wani hard disk wani 1 terabyte wata rana na je da shi samun wani ya zo zan saka mishi wani abu ina sakawa ashe yana da virus a cikin kwamfuta shi kawai na ga gaba ɗaya lalace kawai na ji kaina yana lu haka kamar zan kamar zan zan yi jiri tashi ne kawai na sa wani ya rako na gida na dawo gida kawai na kwanta wallahi ban iya aiki ba rana a office saboda ka tuna abubuwan da kake da su a ciki yadda muka dogara da waɗannan abubuwa har yanzu kwamfutar nan har yanzu ina jin takaicin ta kwamfutar nan yanzu da nake magana nan saboda hatta thesis ina na PhD asalin wanda yake akan Word yana cikin ta soft copy ban da wani kuma sai dai PDF wanda yake kan net amma soft copy na Word yana ciki littafin tarihi mal albani da na rubuta wajen shafi 80 shi ma na Word shi ma yana ciki ya tafi wanda na zauna tun tsawon rayuwar shi nake ta rubuta nake ta rubuta a hankali hankali na kusa gama na kusa gama mabuyar da shi za mu ta yin magana tare albani yanzu kawai shiru nake saboda kuma maganganu da na dinga yin interview da mutane su baba talatu a muciya su wane ne ne ta tattara wasu kuma na jiji a kasusuwa da abin da na tuno da na haɗa kawai shi ma ya tafi suna nan da yawa abubuwa waɗanda sai dai kawai a haɗa a lahira kuma barawon na haka zai je kawai sai dai ta dubu biyar dubu takwas ni gare sace min dubu ɗari biyar ma akan wannan kwamfuta da ya sace min so irin wannan ya faru da mutum sai hali sai hali wani kawai shi kenan daga nan an rasa shi wani kuma akwai malamin da matar shi ta bakona mai da ta tafi shi ma saboda ya matsa da baya zuwa ɗakin ta baya kula ta kawai ta sawa labirarin wuta a wannan shi ba an ce sai da ya samu abin na heart attack haka to irin wannan malamai sukan yi magana a kansu marifatu shine marifatu wato me ake ce musu maniktalata min al-thiqat dan a sani a tantance yaushe ne riwaye su ake karba yaushe ne ba a karba abinda aka tantance malam yace wa fi thiqati man akhira niktalat fama rawa fihi aw bahama saqat wa nahwu ata'in وهو ابن نحو عطاء وهو ابن سائب ابن السائب وكالجريري سعيد وأبي إسحاق ثم ابن أبي عروبة ثم ابن أبي عروبة ثم الرقاشي أبي كلابة كذا حسين كذا حسين السلمي الكوفي وعارم محمد والثقفي كذا ابن حمام بسنع إذ عمي والرأي فيما زعموا والتوأم وابن أيينة مع المسعود وآخرا حكوه في الحفيد ابن خذيمة مع الغطريف مع القطيع أحمد المعروف كما يدى مكفدا أصلا ما أنر واتو اختلاقي شيني أسامو فساد الأقل ko kuma adamul intizam fil aqwali wal af'al mutun ya rude shekaru su kama shi ko kharaf na baki ko wani darar ko wani arad ko wani matsala sai ce to idan aka samu haka wa fi thiqati an samu cikin malamai amintattu min riwayat su da masu rauni ba a magana su ko su rude dama da ɗaya ne wai makafi sun yi dare kamar da wasa suke cewa to amma thiqa ne idan ya samu matsala daga baya shi ake magana akan shi man akhiran wanda daga ƙarshe ikhtalat suka samu rudewa a ƙarshen shekarunsu suka samu rudewa a ƙarshen shekarunsu sai ai wannan hukuncin famarawa wanda ya ruwaito abu mutumin da aka sifata shi da aka idan ya ruwaito fihi a halin ikhtilatin au haka za a kanta da nakal au bahama ko kuma aka sake aka aka kasa bambance wannan maimakon au abhama sai zama awib hama aka tantance wannan mai riwayan ya karba a gunshi kafin ne ko bayan ikhtilatin aka tantance wannan to abinda za a yi shine sakat to wannan ya fadi wannan riwaya ta fadi ba za a karba ba ba za a karba ba sai an tantance ko kuma wanda aka da aka sani sai a abin nan to a akwai wata magana da ya kamata mu fahimta a cikin littafin bukhari da muslim akwai an samu riwaya an kharraja hadisan mutane da dama daga cikin su wasu sun ambace su anan waɗanda suka sami irin wannan matsalan zaka ga malami wanda an ce mukhtaliti ne kika kuma riwaya shi a cikin bukhari kuma daga gun wani wanda ana tsammanin yayi riwaya a gun shi a zamanin ikhtilati to wannan ba matsala bane wanda zai farin ciki da wannan shine wanda yake dama yana neman abin da zai kama yayi rashin mutunci ko ya shigantaka amma malamai sun bi sun tantance ga baki ɗaya irin waɗannan cewa a'a abin da aka sani fil jumla wannan abin da ya tabbata ne akwai wani makaraji na riwaya wanda ya tabbatar da wannan riwaya da haka in ka bincika ka bincika za ka samu riwaya tabbatacciya ce riwaya tabbatacciya ce ba ta da matsala akwai malaman da suka ware littattafai na musamman suka yi magana akan mukhtalitai kamar waɗancan da aka ambata ma'rifatu sikat mai sunan shi الكواكب النيرات في معرفة الثقات من اكتسب من الرواة من الثقات da al-iqtibad bi ma'rifati marrumi bil ikhtilati akwai na al-imam Abubakar al-Hazimi wanda sunan shi Tufatul Mustafid Tufatul Mustafid Asyuti ya ambace shi a cikin tadribur rawi ba a samu littafin ba yanzu sannan akwai na al-imam al-Ala'i shi ma yana da shi wanda zahabi ya ambata a cikin tazkatul huffaz al-imamu ibnu ibnu hajirin ma da littafi shi shi ma wanda ya gina shi akan waɗancan akwai wancan wancan alkawakibin laira shine na abul barakat ibnu kayyal abul barakat ibnu kayyal da kuma na shi al-burhanul halabi shine al-iktibat bi marrumiya bilakila waɗannan guda biyu muna nan da su a nan makarantar mu shahararrun littafai ne mujalladi ɗaya ne haka kaman girmar yadda salihina wanda aka tattara su ne mafiya shahara da guda biyu na al-iktibat na na na al-burhan al-halabi da kuma na ibnu kayyal shine al-kawakibun nayyirat fi ma'rifati man ikhtalaqa min ar-riwati as-sikat ina fata mun gane ibnu kayyal ya rasu shekara 1939 da tara bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malami ne nan kusa to sai malai ci gaba da cewa nahwi ata'in kaman ata ata wa huwa nan za a karanta ba wahwa kamar da muka saba ba wa huwa za a karanta shine ata ibnu sa'ib as-saqafi al-kufi ɗaya daga cikin manyan tabi'ai din nan kamar da malamai cikin mazaje masu magana akan mazaje suka faɗa kamar ibnu ma'inin da makamantansu sun fada haka ibnu hibbana ma ya fada a cikin littafin shi as-siqat da yake cewa inna huktalata bi akhara wa lam yafhash hatta istahaqqa an yu'dala bihi am maslak al-udul ya samu ikhtilati amma bai tsanani ba to haka dai malamai da dama suka ambata game da shi cewa ya samu ikhtilati to kuma ka duba masu riwaya daga gurin sa idan ka kalli masu riwaya daga gurin shi kamar yadda yake a cikin tarjamominsa a wurare daban-daban akwai su ibn ulayya su jarir ibn abdulhamid su khalid ibn abdullahi alwasiti su ibn jurejin duk waɗannan su riwaya a wurinsa yana cikin halin wato abin nan ɗinsa ba'ada kenan ba'ada ikhtiratihi duk waɗannan amma kuma akwai hadisan su a cikin bukhari kamar al-imam al-bukhari ya fitar da hadisai a cikin sahih ɗinsa daga Hushaim misali sai dai ya karrana shi da wani da makamantansu to kaga wannan yana daga cikin wurin da ya kamata a tabbatar a tantance kaga ya fitar da hadisin wani wanda ya rawa daga gare shi bayan ikhtilati amma sai ya karrana shi da wani dan ya tabbatar da cewa abinda wannan ya ruwaito bayan ikhtilatin dama can kafin ikhtilatin ma a haka malamin yake ba da shi sai ya karrana shi da wani a lokacin ba sa matsala ba kenan wa kal jurairi akwai kuma al jurairi haka ake karanta shi musaggaran da damma shine Abu Mas'ud Sa'id ibn Iyas al-Basri malami ne fika cikin malamai shi ma ya samu ikhtilati kamar da Ibn Hibbana ya ambata yace qabla salasi sanawatin qabla salasi sinina bi wafatihi shekara uku na karshen rayuwarsa ya ya kasance mukhtalati shi ma daga cikin ɗalibansa wanda suka yi riwaya a wurinsa bayan al-ikhtilat kafin ikhtilat akwai irin su Ibn Ulayya su hamad hamada ne dukansu guda biyu da shu'uba da da da da, da ainihin wato Sufyan al-Thawri da da Abdul A'la Ibn Abdul A'la da makamantansu to amma bayan ikhtilati daga cikin da suka rawa da gunshi akwai Ishaq al-Azraq Ishaq al-Azraq da Abdullahi dan Mubarak da Muhammad ibn Adi da makamantansu da da Yahya ibn Sa'id al-Qattan duk waɗannan manyan malaman da Yazid ibn Harun duka sun yi riwaya a gurin shi bayan ikhtilati kuma hadisin sa na cikin Bukhari da Muslim shi ma wani daga cikin ashabul kutub sita ta hanyar hadisin da Bukhari ya rawaito ta hanyar Bishr ibn al-Mufaddal da Khalid ibn Abdullah da kuma Abdul A'la din da Abdul Waris ibn Abdul Quddus duka waɗannan suna da abin na Abdul Waris duk suna da riwaya daga gare shi ibn abdulwas ibn abdul samad sorry ba ibn abdul qudus ba to haka haka haka muslim ya fitar da wasu hadisan shi ta waɗannan hanyoyin da ta hanyar ja'far ibn sulaimana ad-dubai da ta hanyar abu usama su to kaga duk waɗannan akwai su insha Allah ina ganin bari mu saurara anan saboda kada mu tafi da nisa na ga rana ma tana nema ta fito ko ta fito ne ma sai mu tashi da yake cewa ishaqu wakal jureri wa abi ishaqa to sai mu tashi nan da yace wa abu ishaqa na sa zamu gama littafin ne yau ai saboda ya zo karshe fa gaba ɗaya fa inda muka mishi karatu ɗaya ko biyu insha Allah zamu ci dunin sa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi